الحمد لله الحمد لله ذي الفضل والإحسان وهو الكريم المنان أوجب على عباده الإحسان أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أحسن الخلق إحسانا لربه وأفضل من قام بالإحسان إلى ربه وأحسن من تعامل مع خلق الله بالإحسان اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه وراقبوه حق المراقبة واعلموا أن ربكم يطلع على ما في قلوبكم إنه عليم بذات الصدور فاتقوا ربكم أينما كنتم وأحسنوا إلى خلقه كما أحسن إليكم ثم اعلموا عباد الله أن من الأسس التي بني عليها الإسلام الإحسان إلى الله تبارك وتعالى والإحسان إلى خلقه الإحسان إلى الله والإحسان إلى خلقه من الأسس التي بني عليها الإسلام والأمر بالإحسان قد جاء في القرآن مطلقاً لم يكن مقيدا بزمن ولا بطائفة معينة بل أمر الله تبارك وتعالى به أمرا مطلقا قال الله تبارك وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين والله تبارك وتعالى وعد أنه يكون بالمحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون روى الإمام مسلم في صحيحه في, الحديث في حديث جبريل المعروف المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإسلام وأجاب عن ذلك سأله عن الإيمان أجاب عن ذلك سأله كذلك عن الإحسان فماذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنه قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وهذه قمة التقوى أن يكون الإنسان محسنا يحسن إلى ربه ولو اختفى عن عيون الناس فإنه يشعر بمراقبة الله تبارك وتعالى وباطلاعه على ما في صدره وعلى ما يجيش في صدره وعلى ما يتفكر فيه وعلى ما يخطط أنه سيعمله عباد الله إن الإنسان أنواع وأقسام من أعظمها هذا الذي وصفه رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المشهور أن تعبد الله كأنك تراه وهذا إحسان في العبادة أن يكون الإنسان قام بما أمره الله تبارك وتعالى على أكمل الوجه على أكمل وجه ثم يشعر بأن الله تبارك وتعالى يراه وإن لم يكن هو يرى ربه فربه يراه ثم المقام الثاني الإحسان إلى الخلق وهذا يكون في الكلام ويكون في الأعمال وفي التعامل الله تبارك وتعالى أمرنا بأن نقول الحق وأن نقول ما هو أحسن وقل لعبادي يقول التي هي أحسن هذا أمر من الله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقول لعباد الله بأن يقولوا ما هو أحسن إذا لا ينبغي للإنسان أن يكون فظا أن يكون كلامه باطلا وأن يكون كلامه فيه شيء من البذاذة وعدم احترام الناس بل يكون قوله لينا حسنا ولكل أحد لذلك يقول الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا وهذا أيضا لم يتقيد بأن يكون بين المسلم وأخيه المسلم بل حتى مع غير المسلم أن تقول قولا حسنا وهذا أمر لذلك قال الله تعالى وقولوا للناس ولم يقل وقولوا للمسلمين ولا ولم يقل وقولوا للمؤمنين ولكن قال وقولوا للناس حسنا فليكن قولك لكل أحد قولا حسنا وقولا يحمل على الوجه الأحسن ثم من الإحسان كذلك في التعامل مع عباد الله لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى إن الإسلام بني على قاعدتين القاعدة الأولى الإحسان إلى الله وهو إلى الخالق ثم القاعدة الثانية الإحسان إلى المخلوق وهم عباد الله تبارك وتعالى أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن إليكم جميعا وأن يحسن إلينا وأن نكون من المحسنين مع الله تبارك وتعالى ومع عباده بل ومع خلقه جميعا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da salaci ga ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalina da hankalinku mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokin Allah mu sani kuma cewa Allah maɗaukaki yana kallon mu yana sane da abin da muke aikatawa ko a bayyane ko a ɓoye don haka mu kiyaye shi mu aikata abin da zai yarda da shi a bayyane mu aikata abin da zai yarda da shi ko a ɓoye bayan haka ya ku bayan Allah abin da za mu tattauna a yau shi ne magana a kan ihsani da falalar ihsani in an ce ihsani ma'anarsa a lugar larabci shi ne itikani ka kyautata abu ka yi shi yadda ya kamata ihsanin nan Allah maɗaukaki ya yi umarni da shi a cikin alƙur'ani umarni sakakken umarni wanda ba a ƙayyade shi da zamani da kuma wata jama'a ko kuma wanda zai fa'idanta da wannan ihsanin ba Allah maɗaukaki cewa ya yi wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin kuma ku kyautata lalle Allah yana son masu kyautatawa don haka Allah yana son ka ya kai mai kyautatawa ka yi abu mai kyau kamar da za mu zo mai bayanin nau'o'in wannan kyautatawa sannan Allah maɗaukaki ya bayyana mana cewa yana tare da masu kyautatawa inna Allah ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinun lalle Allah yana tare da waɗanda suka ji tsoron Allah masu bin dokokin Allah kuma masu kyautatawa jin tsoron Allah kamar da kuka sani shine aikata abin da Allah ya umarni da kuma nisantar abin da Allah ya hani to duk mutumin da yake aikata abin da Allah ya umarni da shi ya kuma nisanci abin da Allah ya hana to yana cikin masu taƙawa wanda Allah yake son su kuma yana tare da su sannan kuma Allah yana tare da masu kyautatawa duk abin da za ka yi ka kyautata shi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikin hadisin nan mashuhuri wanda malamai suke kira hadisin Jibril wanda mala'ika Jibril ya zo gun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a sura ta mutum wanda ba a gane waye shi ba ya tambayi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama akan al'islam ya amsa masa ya tambaye shi akan al'iman ya amsa masa sai kuma ya tambaye shi akan al'ihsan me ihsani sai ce an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa in kai baka ganinsa wato koda kai baka ganinsa to lalle Allah yana ganinka ka samu shu'uri da ji a jikinka ka shiga taitayinka a duk lokacin da ka ɓuya ba mai ganinka to kasancewa Allah maɗaukaki yana ganinka yayin da za ka aikata wata ibada ka bauta wa Allah da wannan ibada da jin cewa ya san me kake yi ya san tunaninka ya san niyyarka in kayi ne domin ka burge mutane Allah ya sani in kayi ne domin ka samu yardarsa Allah ya sani to kayi kamar yana ganinka gashi a gabansa kake ko da kai baka ganinsa to shi yana ganinka wannan matsayi ita ce martaba mafi girma a cikin musulunci shi yasa wannan hadisi ake kiransa hadisin koyar da maratibuddin almartabatu alula alislam walmartabatu athaniya aliman walmartabatu athalitha alihsan martabar farko musulunci duk mai la ilaha illallah muhammadur rasulullah musulmi ne sannan mataki na biyu imani imani da Allah da manzanninsa da mala'iku da sauran abubuwa dai rukunan imani guda shida wanda manzan Allah salama ya ambata sannan mataki na uku wanda shi ya fi sauran shi ne matakin ihisani ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa kaga zai zama kullum a cikin ikhlasi kake ko da ba ka ganinsa to shi yana ganinka ya kake ji ya kai bawan Allah in ka tsaya a gaban wani babban mutum da kake girmama shi ko suriki ne zaka ga kare suna ka shiga taitayinka to ya zaka zo kuma a ce a gaban ubangiji kana wasa lalle ka bambance a yayin da kake gaban Allah kana sallah to ka bauta masa kamar lalle gashi a gabansa kana ganin sa ko da baka ganin sa to shi yana ganin ka ya uwa musulmi ihsani nau'i nau'i ne nau'in farko shine wannan ihsanin da muka yi magana shine ihsani a babin ibada ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa mataki na biyu ko nau'i na biyu ihsani zuwa ga halitta ka kyautatawa duk wanda mu'amala ta hada ka da shi ya zama cewa kai mutumin kirki ne akwai ihsani fil aqwal ka kyautata wajen maganarka a ji maganar alheri daga bakinka babu zagi babu cin mutunci babu a shari'a Allah maɗaukaki umarni ya yi umarci manzansa sallallahu Alaihi wasallam wa kulli ibadi ya ƙulun lati hiya ahsan ka ce wa bayina su faɗi magana wadda take ita ce mafi kyau a faɗi maganar da take ita ce mafi kyau don haka in za ka buɗe bakinka ya bawan Allah kafin ka buɗe bakinka kai magana ka yi tsam da kanka ka yi tunani wannan abin da zan faɗa mai amfani ne ko marar amfani in mai amfani ne ka faɗa akwai yardar Allah a ciki ko babu ka faɗa in akwai yardar Allah in babu yardar Allah ka rabu da shi a wata aya Allah madaukaki umarnin mu yayi wa qulu lin-nasi husna a cikin abin da ya umarci banu Isra'ila da shi yace wa qulu lin-nasi har malamai suke cewa in ka lura anan bai ce wa ƙululil musulmin kawai ba ko wa ƙululil mu'minin ba amma cewa ya wa ƙululin nasi ku ce wa mutane ku faɗa wa mutane magana wadda take mai kyau mutane har wanda ba musulmi ba ya ji magana mai kyau daga bakinka ballantana ɗan uwanka musulmi wanda haramun ne ka cutar da shi haramun ne ka zub da jininsa haramun ne ka yaudare shi yaushe za ka zama mutum mai hanci ne mai rashin haƙuri nan da nan ka faɗi mummunar magana akan ɗan uwanka musulmi ka zama mai magana mai kyau nau'i na uku ihsani wajen aiki babban ihsani kyautata ma iyaye wanda Allah maɗaukaki ya umarni da shi haƙƙi ne babba bayan haƙƙinsa na abauta masa wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah sai kuma ya ce wa bil walidaini sai faɗi kalmar ihsana mana qada Allah tabaaraka wa ta'ala qada anan bi ma'ana amara Allah yayi umarni kada abauta wa kowa sai shi kadai sannan sai ya ce wa amara kamar ya ce ne wa amara kazalika har yanzu ya yi umarni da mai ihsanan bilwalidai cewa iyaye biyu a kyautata musu don haka ka kyautata wa iyayenka sannan ka kyautata ma duk wanda mu'amala ta haɗa ku da shi ka kyautata wa makoci ka kyautata wa matarka ka kyautata wa 'ya'yanka ka kyautata wa abokan aikinka abokan sana'a kai ɗan uwanka musulmi ka kyautata masa daga cikin kyautatawa kyautatawa waɗanda suke ƙasanka wajen mu'amala mai kyau wajen tafi da su bisa jagoranci mai kyau daga cikin kyautatawa kyautatawa ta ɗan kasuwa ya ji tausayin mutane ya zama mai haƙuri da wadatar zuci da abin da Allah ya hore masa kar ya yi abin da zai azabtar da mutane ya ‘yan uwanmu ‘yan kasuwa ya ‘yan uwanmu ‘yan kasuwa’ muna haɗa ku da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, a tausaya wa bayin Allah, a yi wannan abin da ake ce ma kyautatawa, ku duba fa shugabanni, annabi salasalama ya faɗa duk wanda Allah ya bashi shugabanci ya ƙuntata wa mutane to Allah zai ƙuntata masa. To haka nan wanda Allah ya bashi, sanadin da al'umma za ta amfana. ya kuntata wa mutane saboda wannan abu ko ta hanyar kasuwa shi yasa Allah madauki ya dauke albarka a mai kasuwancin da yake tattare dukiyar mutane ko kayan amfani ya boye shi saboda ya daga farashi Allah ya cire masa albarka a cikin kasuwarsa a cikin dukkan abin da yake aikatawa ina tausayi ina ihsani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya bamu labari karuwa wadda aikinta ta nemi kuɗi ta hanyar ba da jikinta ta aikata haram saboda ta shayar da kare amma a babin tausayi ka duba menene a cikin halittar Allah meye kare wacce irin daraja ce da shi ko ba shi da ita amma a dalilin ta shayar da kare Allah ya shigar da ita aljanna aka gafarta laifin da take yi to ballantana dan adam dan adam a cikin abin da ya shafi yanka Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay'in Allah ya wajabta kyautatawa akan kowanne abu duk abin da za a ka kyautata shi da tausayi shi yasa da ya tashi bada umarnin kuma sai bada misali da yanka fa idza zabahtum fa ahsinu dhabh فإذا قتلتم فأحسنوا القتل فأحسنوا القتل yace in za ku yanka ku kyautata yankan in za ku kisa hatta kisan da aka ba da izinin a yi wanda hauni zai yi wajen tsaye da haddi to shi ma an umarni a kyautata mutum ne fa shari'a ta halatta a kashe shi amma shi ma an ce a kyautata masa dabba ce za ka kwantar ka halatta wa kanka ci ka yanka to shi ma an ce ka kyautata don haka dan me ba za ka kyautata wa ‘yan uwanka ɗan adam ba dan me zai zama burinka shi ne kawai ka samu kuɗi ta ko'ina wani farin ciki yake yi murna yake yi hankoro yake yi da wato da yunkurin a samu tashin hankali a samu damuwa farashi ya tashi saboda a lokacin zai kuɗi ina masu gidajen banmu don me masu gidajen mai ba za su tausaya ba a yi haƙuri da abin da Allah maɗaukaki ya hore ya bayar na riba kaɗan a tausaya wa al'umma arziki daga Allah yake albarka Allah ne ke kawo ta duk mutumin da yake son ya samu albarka a rayuwarsa a dukiyarsa to ya sanya tausayi a cikin lamarinsa insha Allah zai ga tausayi Allah zai tausaya masa dan mai mutum zai yi sha'awar ya kuntata wa ƴan uwansa musulmi lalle wajibin musulmi mu koyi wannan abu da ake ce mai ihsani lebura ya kyautata a aikinsa babu zambo cikin aminci babu algushi babu ɓoye abin da yake aibi ne in zai sai da wani abu in zai aikata wa mutum wani abu kullum gashi nan muna gani irin halin da muke ciki mu zauna mu zagi shugabanni an yi kaza an yi kaza an yi kaza amma mu a ba mu dama mu kuma kaga irin abin da muke aikatawa mu ma ba tausayin ne da mu ba wacce irin al'umma muke ciki ya jama'a daka mu ji tsoron Allah babu lokacin da muke buƙatar a faɗakar da mu akan wannan lamari na ihsani da kyautatawa juna irin wannan zamani da muke ciki mun yi magana 'yan makonni da suka gabata akan abin da ya shafi ka kame hannunka daga cutar da 'yan uwanka to ka haɗo wancan zance ka haɗa shi da wannan na yau ka kame hannunka daga cutar da mutane kuma ka kyautata musu to don Allah ko ba za ka iya kyautatawar ba ka tsare hannunka daga cutar da mutane kamar da muka tattauna a wancan karo ya Allah muna roƙonka Allah ka kyautata mana Allah ka ba mu ikon kyautatawa juna اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أذل الشرك اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا ألا من روقك رحمك da tausayinka da kyautayinka ya Allah muna roƙonka ka tausaya mana Allah ka saisaita mana lamarin rayuwarmu Allah ka kintsa mana abin da ke shine mafi alheri gare mu ya Allah ka taimaki shugabanninmu akan ɗaukar matakin maganin duk abin da al'umma take ciki na wahalhalu ya Allah ka sanya mana tausayi a cikin zukatanmu Allah ka sa tausayi a zukatan shugabanni Allah ka sa tausayi a zukatan sarakuna, Allah ka sa tausayi a zukatan ‘yan kasuwa, Allah ka sa tausayi a zukatan ma'aikata, Allah ka sa tausayi a zukatan masu gida, Allah ka sa tausayi a zukatan matan gida, ya Allah, duk wanda yake tafi da wani abu na mutane, Allah ka ɗora masa tausayi, Allah ka ba mu son junanmu, Allah ka cire mana sha'awar duniyan nan da tsananin fitinuwa da mutara abin duniya, Allah ka ba mu haƙuri da wadatar zuci, Allah ka sa mu ƙaunaci junanmu, Allah ka sa albarka a ɗan kaɗan da ka ba mu yadda za mu ji daɗin wannan rayuwa kuma mu bauta maka, Allah ka sada mu da manzanka sallallahu Alaihi wasallama saduwa ta alheri a cikin magoya bayansa a cikin waɗanda za su raka shi shiga aljanna. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله